ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان هجرة دبودة لهدود أربعين دا شدة wanda ya zo bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyar za mu ci gaba a aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar ita ce ayatul kursi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية أعظم آية في كتاب الله wannan aya ana mata kirari da cewa ita ce mafi girman aya a cikin littafin Allah mai girma saboda hadisin da Imam Muslim ya rawaito a cikin kitabu salatin musafirina wa qasriha babin falalan ayatul kursi da suratul kafi hadisi mai lamba ta 1885 to annabi alaihi salatu wassalam ya tambayi ubay bin kab cewa wace aya ce a gurinka cikin ayoyi kenan 6,936 cikin alkur'ani wacce tafi girma a gurinka ko kafi jin girmanta sai ce ayatul kursi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga hannunsa akan kirjinsa ya ce ilimi ya maka daɗi ya sauwaka a gare ka ya kai aba munzir wannan aya akwai manyan malaman da suka yi mata tafsiri mujalladi guda domin fito da ma'anonin da ta ƙunsa har ake yi mata taken cewa ta fi kowace aya girma a cikin alkur'ani ba don komai ba saboda tana bayani ne akan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda suratul ikhlas ta zamo ita ce sulusin alkur'ani saboda tana bayani ne akan Allah to haka nan wannan aya ina ma ta zamo mafi girman aya a cikin alkur'ani kasancewan tana bayani akan wane ne Allah subhanahu wa ta'ala akwai falaloli na ita kanta wannan aya daga ciki akwai ita ayatul kursi ita ce mafi girman aya a cikin alkur'ani mai girma na biyu ita wannan aya ta ayatul kursi a cikinta akwai ismullahi al'azam wanda akwai sunayen Allah da aka ambata guda biyar a cikin wannan wato aya ita kadai ta kunshi manyan sunayen Allah guda biyar to a ciki akwai ismullahi al'azam sana abu na uku wannan aya idan mutum ya karanta ta Allah ta'ala yakan ba shi kariya daga shedan kamar yadda muka shina hadisin bukhari hadisin abu hurairata wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ba shi gadin baitul mali inda ake tara abinci wani ya zo ya ɗiba kun san dai kissar a ƙarshe yace sai na kai ka gaban annabi alaihi salatu wassalam yace ka sake ni zan gaya maka wata aya da idan ka karanta ta da daddare za ka kwanta Allah zai baka tsari da kariya har zuwa wayewar gari kasancewar abu hurairata mai sha'awar ilimi mai kwaɗayin ilimi mai son ilimi mai son fa'ida sai ya sake shi ya ce to gaya mun sai ce duk sanda za ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi to Allah ta'ala zai tsare ka shaidan ba zai zo inda kake ba da ya je gawa annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya maka gaskiya amma shi kazami ne ka san da wa kuke ta tattaunawa a tsawon dararen nan ya ce a ya ce da shaidan kuke tattaunawa haka nan kuma hadisi ya zo cewa wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallar farillolin nan guda biyar duk sanda ka gama ka gama sallar farilla ka karanta kulhuwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi idan bayan asuba ne kulhuwallahu ta zama uku falakin uku nasu uku ayatul kursi daya haka in bayan magariba ne kulhuwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursi daya ragowar sallolin kuma guda uku da azahar da la'asar da isha su kuma sai a dinga karanta kulhuwallahu daya falaki daya nasu daya ayatul kursi daya wannan ya zo a hadisi wanda wasu tashin malamai sun inganta shi cewa ba abin da zai hana mutum shiga aljanna in ba mutuwa ba ita kuma mutuwa ba ta hana shiga aljanna sai dai ta zama dalilin shigar na mutu sai a shiga to wannan shine falala dangane ga ita wannan wato aya kuma bayani akan ta shine tana da zango-zango guda goma wannan aya tana da zango guda goma kowane zango akwai bayanin da yake yi zango na farko shine Allahu la ilaha illahu Allah da an ambaci wannan suna zaka ji wani dadi a ranka zaka ji wani farin ciki zaka ji wata annashuwa zaka ji wata nutsuwa zaka ji wata gamsuwa zaka ji cewa lalle kana da mahalicci wanda ya halicce ka ya mallake ka yake gudanar da kai ya cancanci ka bauta masa shi kadai kuma ya cancanci ka kira shi ka siffanta shi da sunaye da siffofi da ya siffanta kansa da shi a cikin littafinsa mai girma ko kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da ko ya kira shi da waɗannan sunaye a cikin hadisansa ingatattu masu daraja shine da an ce Allah an ambaci wannan suna kusan dubu uku a cikin alkur'ani shi yasa ma wasu malamai suka da kikirji suka ce an ce ka faɗi wanne ne al-ismul azam ka ce Allah domin shine sunan da duk sufofin Allah ta'ala ana siffanta shi da wannan sunan sufofin Allah suna biyo bayansa sannan manya-manyan azkar da Allah ta'ala ya fi so a faɗa za ga suna ƙunshi da wannan suna subhanallahi kaga akwai sunan Allah a ciki alhamdu lillahi kaga akwai sunan Allah a ciki Allahu akbar kaga akwai sunan Allahu a ciki la ilaha illallahu kaga akwai sunan Allah a ciki la haula wala quwwata illa billahi kaga akwai sunan Allah a ciki haka nan masha Allah akwai sunan Allah a ciki bi iznillah kaga akwai sunan Allah a ciki a'udhu billah kaga duk akwai sunan Allahu a ciki la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir daka wannan suna yana nufin al-ma'bud bi haqqin wanda ake bauta masa da gaskiya wanda ya cancanci bauta shi kadai shi sa ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah ta'ala shine babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi kadai dukkan annabawa da wannan kalma suka zo la ilaha illallah shi yasa wannan kalma ta tauhidi wannan kalma ta kadai ta Allah da bauta ta zo da sigogi a cikin littafin Allah daban-daban ta zo da ma'anoni daban-daban daga cikin sigata akwai Allahu la ilaha illallahu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun la ilaha illallahu ta zo la ilaha illa hu huwa ta zo la ilaha illa anta sannan Allah ta'ala ce innani ana Allahu la ilaha illa ana la ilaha illa ana la ilaha illa anta la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwa isa ce ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illahu ka bi abinda aka saukan maka daga gurin Allah mahallicinka ba abin bauta bisa cancanta sai shi allazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumiitu shine wanda ya mallaki sammai duka ya mallaki kasai duka ya mallaki abin da ke tsakaninsu shi ne kaɗai ya cancanci bauta shi ne mai rayawa shi ne mai kashewa la ilaha illahu amma yi shirikun ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi ya tsarkaka gabarin a yi masa tarayya ko a bauta ko a ayyukansa ko a siffofinsa ko a sunayensa fa'inta wallau faƙul hasbi allahu la ilaha illahu Allah ce in ka kira mutane suka ba da baya to ka ce Allah ya isa kuma ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi kadai wa qala Allah la tattakhizu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahid Allah ta'ala ce kada ku riki abin bauta guda biyu shi kadai ne Allah ta'ala wanda ya cancanci bauta الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allah wanda babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi to sunaye mafi kyawu sun tabbata a gare shi wannan sunaye mafi kyawu da suka tabbata ga Allah sune wanda wannan aya ta kawo guda biyar daga ciki isa nuguna Allah ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim abin bautanku Allah ɗaya ne ba abin bauta da gaskiya sai shi shine mai rahama mai faɗi wacce kowa ya shiga ciki ko mai rahama mai saduwa ga waɗanda ya ji kansu ya shigar da su aljanna shine kuma Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwal lazizul hakim shine wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi shine mabuwayi kuma shine mai hukunci kuma shine mai hikima sana Allah ya shaida ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim mafi girman shaida da mafi girman mai bada shaida shine Allah ta'ala mafi girman mai bada shaida mafi girman abin da aka yi shaida a kansa shine kalmar tauhidi Kisa Allah ya keɓance kansa da mala'ikunsa da ma'abota ilimi su kaɗai ne Allah ta'ala ya karɓi shaidarsu a kan mafi girma abin shaida shi ne tauhidi Allah ya shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi Allah shaida ne akan haka mala'ikun Allah shaida ne akan ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta sai Allah ta'ala ma'abota ilimi shaida ne akan ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah ta'ala shi kadai wa ma min ilahin illallah babu wani babin bauta ko a sama ko a ƙasa ko a tsakanin sama da ƙasa ba wanda ya cancanci bauta sai Allah wa annallaha lahu al-azizul hakim Allah shine mabuwayi kuma shine mai hikima shi yasa ma da yazo zai tattara mu alkiyama nan ma sai ya amfani da kalmar shahada yace Allahu la ilaha illa hu la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah wanda ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi wallahi sai ya tattara ku ranar alkiyama kowa sai ya tsaya gaban Allah da mai kuɗi da mai mulki da malami da talaka da mace da namiji da na da da na yanzu da masu imani da marasa imani kowa sai ya tsaya a gaban Allah ya gaya masa abin da ya a duniya bayan ya shigo da shi duniyar to Allah sai sa kalmar shahada a gurin yasa ce innamallahu ilahun wahid Allah shine abin bauta shi kadai kaka hada shi da kowa innamallahu ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه sai Allah ya ce wancananku da ake muku ishara gare shi to shine Allah mahalicinku ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya she shi inji Allah subhanahu wataala dan haka ku bauta masa ka ku hada shi da abokin tarayya wannan kalma ita ce Allah ta'ala ya tanana ta wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut amma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce ba wani manzo da na aika gabacinka face na aike shi da tauhidi yaje ya karantar da mutane ba wanda ya cancanta a bauta masa sawa'un mala'ika ne bai cancanci bauta ba annabawa duka ba abota musu waliyai duka ba abota musu mala'iku duka ba abota musu aljanu duka ba abota musu mutane duka ba abota musu sama da ƙasa ba abota musu la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kada ku sujjada ga rana kada ku wa wata sujjada shi ma wata halitta ne mala'iku halittan Allah ne Allah ne ya halicci mala'iku ya samar da su daga haske idan ka bauta wa mala'ika to abun bauta ya bauta wa abun bauta bawa ya bauta wa bawa za ka ba a saka bauta inda ta cancanta ba annabawa mafi darajar bayin Allah ne mafi darajar halittun Allah ne da haka ba a bauta wa annabawa sai dai a koyi bauta daga gurin annabawa wanda ya bauta wa annabawa to ya aje bauta inda bai kamata a aje ta ba annabawa masu koyar da bauta ne ba su ake bautawa ba a su suke faɗar yadda za a bauta wa Allah haka ba a bauta wa aljanu aljanu halittu ne ba sa iya cutarwa ko amfanarwa ba a bauta wa aljanu wanda ya bauta wa wani aljani ko wasu aljanu to ya saka bauta inda ba cancanta ba waliyai da malamai da sahabbai da duk wasu mutane masu daraja to su ma halitta ne su ma bayin Allah ne in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani abu a cikin sammai babu wani abu a cikin kasai ko a tsakanin su face bawa ne ga Allah don haka bai cancanci a bauta masa ba sai dai shi ma ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan kisa Allah wani ya ce a ilahun ma'allah ka ce akwai wani da ya cancanci a haɗa shi da Allah abota musu sai Allah ya ce balhum qaumun ya'dilun su mutane ne da suke daidaita Allah da waninsa ko suke karkacewa ga barin bauta Allah a ilahun ma'allah akwai wanda ya cancanci abota masa tare da Allah Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamun mafi yawansu ba su san cewa Allah ne ya kamata a bauta masa shi kadai a sarrafa dangin bauta a gare shi ba a ilahun Allah akwai wanda ya cancanci a bauta masa tare da Allah Allah ce kalilan ma tazakkarun kaɗan ne kadai kaɗan ne kwarai kuke tintintini akan ba wanda ya cancanci bauta sai Allah a ilahun Allah akwai wani da ya kamata a cikin halittan Allah a haɗa shi da Allah abota musu Allah ce ta'alallah Allah ya ɗaukaka amma yushrikun gabarin abin da suke haɗa masa na tarayya da bayinsa da halittarsa wanda shi ya samar da su a ilahun ma Allah akwai wanda ya cancanci a sarrafa bauta gare shi tare da Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ce in akwai wanda ya cancanci bauta tare da Allah to ku kawo hujja ku faɗe shi shi waye din da za a bauta masa tare da Allah a ina aka faɗa haka wa huwa Allahu la ilaha illahu lahu alhamdu fil ula wal akhirah ce sun kasance an ce mu shi sa Allah ce Allahu la ilaha illa la ilaha illa nafayun ne wa isbatun la ilaha nafayun ne illa huwa isbatun ne to me aka kore me aka tabbatar ita kalmar shahada ta zo ne ta kore wani abu ta zo ne ta tabbatar da wani abu idan ka ce la ilaha illallah to ka ɗauki alkawari za ka yi wani abu kuma ka ɗauki alkawari ba za ka yi wani abu ba so sai ka duba ka ga abin nan da ka ɗau alkawarinsa da ka ce la ilaha illallah kana yi me ma'anar la ilaha ka ce ba wanda ya cancanci bauta domin la harfu nafi ne ana kiranta la nafiya lil jinsi idan suna zo a gabanta sai ta yi masa fatha sai a ce mabanin alal fathi fi mahalli nasbin la ilaha خبرها محذوب تقديره حق لا إله حق babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya illa Allah ita kuma Allah adatul istisna ne Allah kuma mustasna ne badal ma'ana ba wanda ya cancanci bauta da ka tsaya a nan ka kore habbautar Allah to amma da ka kore bautar kowa kace kai ba ma abun bauta kwata-kwata sai ka ce sai Allah kawai ma'ana ka ɗau alkawari ba za ka yi bauta ba ga duk wani abin da mutane suka mai da shi abin bauta don babu abin bautan sai Allah babu bauta na gaskiya babu sai Allah amma mayar da wasu abin bauta wannan dan adam yana wannan shishigin wani idan dan biri ya burge shi sai ya ɗauka biri Allah ne Allah na ga waɗanda suka tara manyan gwaggon biri suna kwanta a gabansu suna neman tabarruki na ga wani kuma da saniya ta dinga tunkuyinsa da ƙaho ya kwanta a gaban saniyar saniyar tana taka shi kai dan adam ya lalace ya zama abin banza saniya nama nama ka kwanta saboda lalacewa wani ya kai a ilimin duniya ya kai profesa wani a ilimin duniya ya kai dokta wani a shugabanci ya kai ya zama prime minister na wata ƙasa amma abin mamaki sai kwanta a gaban saniya saniya ta sa kafa ta taka shi kuma yana jin daɗi ya bauta wa saniya karama kalla akwai masu bauta macizai su shiga ramin macizan su kwanta akwai masu bauta wa jemagu ka duba ka yi sacin akan addinan duniya karkatattu ka ga bidiyo a za a ta tura maka bidiyo ka ga mutane in suka lalace abin da suke bautawa wasu na bautawa gunki wasu dutse wasu ruwa wani ma kawai a inda sai bayyana ya ce shi Allah ne da aka ji aka hira da shi to kai ga shi ka makka ɗaya da mutane kuma ka ce kai Allah ne ce a to suke bauta wa dutse ba ƙara ma ni na yi kama da su ba a hira da aka yi da shi tana nan to kaga shiriri ta ɗan adam in ya lalace ta ɓarɓare sai ya bauta wa ma abin da bai kai shi daraja ba ko abin da Allah ya halitta don amfaninka huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin duniyan nan na sama na ƙasa na ruwa na tudu na kwari Allah halice su ne don ku amma wani sai je mai da abin da aka halitta don ya maka hidima sai ka mai da shi abin bauta saboda haka in ka ce la ilaha alkawari ka ɗauka illallah ka ɗau wani alkawarin ka kore jinsin bauta ka kore bauta akan mutane ka ce babu wani mutum da zai sa riga ta yi masa kyau ko ya tara gemu ya masa kyau ko ya wata shiga ko ya ce ya kai wani matsayin da za a roƙe shi ko a nemi kariyarsa ko tsarinsa ko kuma arziki daga gare shi ko mutuwa ko kariya daga bala'i ko a nemi taimakonsa ko isti'aza da shi ko isti'ana da shi ko istigasa da shi duka waɗannan abin da ake wa Allah shi kadai ba wanda ya kai matsayin da za a yi masa wannan haka aljani haka mala'ika haka sauran halittun Allah shi ne ma'anar la ilaha illahu ba abin bauta bisa cancanta illahuwa sai Allah ta'ala shi kaɗai shi yasa la ilaha illahu alkawari ce shi sa annabi alaihi salatu wassalam yace in kace la ilaha illallahu allahu akbar la ilaha illallahu wahda la ilaha illallahu la sharika la la ilaha illallahu lahul mulku wa lahul hamd la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah Allah zai ce kai gaskiya ka jira mu hadu da kai zan saka aljanna to da man kala la ilaha illallah khalisan min qalbi sai ka faɗi la ilaha illallah wannan khalisan min qalbihi daga zuciyarka ta assasu ta ginu muna yara muka ga wasu tsofaffi suna zuwa suna koyawa iyayenmu ma'ana la ina ma'anallah la khaliqa wala raziqa wala ma'buda bi haqqin illa Allah ko ita ce ma'ana ana koyar da ma'ana ma'ana ma'anan la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la khaliqa wala raziqa wala ma'buda bi haqqin illa Allah ba mai yin arziki sai Allah ba wanda ya halitta sai Allah ba wanda ya cancanci a sa goshi a gabansa a yi sujjada sai Allah ba wanda ya cancanta a sarrafa duk wani dangi na bauta gare shi sai Allah shi sabalabai suka ce in kana son ka ci moriyar la ilaha illallah a duniya ka ci moriyar la ilaha illallah a lahira ka mutu da la ilaha illallah a tashe ka da la ilaha illallah a yi maka hisabi da sauki akan la ilaha illallah to ka duba sharuɗanta guda bakwai وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفي قائلها بالنطق حتى منين يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب العلم sai ka ji an fassara maka me kace da kace la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba wanda zan bauta wa sai Allah kuma zan koyi bauta daga muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tauhidi biyu ne tauhidul ma'bud da tauhidul matbu ka kadaita Allah da bauta ka kadaita annabi da biyayya ba zan bauta wa kowa ba sai Allah ba kuma zan koyi bauta daga kowa ba sai daga manzon Allah manzon Allah shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa bauta wa Allah shi Allah ya aiko a koyi bauta daga gurinsa mai san yayi bauta karɓaɓɓiya lafiyayya mai inganci mai tsari mai hujja mai dalili wacce za ta tseratar da shi gaban Allah to i koyi bauta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi shine al'ilmu shi sa Allah bai ce ku faɗa ba sai ce fa'alam fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani fa'alam al'ilmu bi la ilaha illallah fassara maka ma'anan la ilaha illallah me kake nufi me ka faɗa wani alkawari ka ɗauka shi yasa Allah ya ayyace inna hum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ai sun sa abin da ake nufi in an ce la ilaha illallah a watsar da gumaka a watsar da san zuciya a daina shirka a tsaya akan tauhidi a nisanci kafirci a nisanci fasikanci duk wani abubuwa da yake in ma dai yunqidu ha ko kuma yunqusuha abin da ke warware ta ko yake tauye ta ko yake taho mu gama da la ilaha illallah a ajiye shi a gefe sai tauhidi ya zauna isa malam mai lahallar yake cewa awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imani farkon abin da ya haukan mutum ya inganta imaninsa ingataccen imani wanda bai warware ba ingataccen imani wanda bai tauye ba ingataccen imani wanda izauna ya zama tabbataccen imani to wannan shine al-ilmu wal yaqinu ka samu sakankan cewa cewa abinda Allah ya faɗa akan la ilaha illallah shi ya cancanci bauta wannan shine daidai shi ya dace shi ya cancanta bautawa wani zalunci ne bayan da zai Allah ya yi halittarsa kuma ba halittar su zo suna bauta wani a cikin halitta da haka al-yaqinu kai yaqini da la ilaha illallah walƙabulu duk abin da ya zo daga Allah kuma ka karɓa hannu biyu inda an ce abu na Allah ne ko ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka karɓa hannu biyu ka yi aiki da shi hannu biyu ka gasgata shi tasdiquhu fi ma akhbar dan annabi ya bada labari alaihi salatu wassalam ya tabbata ya bada wannan labari wajibinka ne ka gasgata wannan labari ko baka gane ba ka ɗauka rashin ganewar daga gare ka ne sai ka ce amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah ka ce na yadda da Allah da duk abin da ya zo daga Allah yadda Allah yake nufi na yadda da manzon Allah da duk abin da ya zo daga manzon Allah yadda manzon Allah yake nufi min Allahir risala وعلى النبي بلاغ ومن التسليم Allah mai aikowa annabi mai kawowa mun ko masu miƙa wuya saboda haka in mutun yayin wannan to an samu al-yaqin wal qabul wal inqiyad kamiqu in an ce maka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka aje komai fala war rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما أنت مكا أبو دقاء الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تؤيئوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين من يطيع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين sadaka addinin gaba daya la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk abinda ba la ilaha illallah ba ba muhammadur rasulullah ba to ba addinin Allah bane ko dai abautawa Allah ko a koyi bauta daga manzon Allah in dai addini ne to kada ya wuce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bauta bisa cancanta sai Allah ba mai koyar da bauta sai manzon Allah duk malamin da zaka ba a duniya wanda zai kai ka wurin manzon Allah ne wanda zai kai ka gurin Allah ne in ba gurin Allah za a ba abota masa shi kadai ba gurin manzon Allah za a je a bi shi ba shi kadai to ka sunce kai tafiyarka eh ka sunce kai tafiyarka jaza'u muti'ihi harirun wajen natun fada a ƙaula kufarin a sabarhu jinnatun fama huwa illa min jahannama junnatun a gasa bihin lahulwara fa huwa muzinatun turan wisada aw zillatun tatafayyau shi yasa ce la ilaha illallah al-ilmu wal yaqin wal al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad was sidqu sana addini nan da gaskiya ake yi ba addini da wasa ba addini dan bukatar wani kana addini ne don Allah kana addini ne yadda Allah yake so wani malamin mu yace in kana son ka tsira kana son ka gamu da Allah lafiya wallahi ka rike abu hudu na farko duk abin da za ka yi ka yi don Allah na biyu ka yi shi a kan shari'ar da manzon Allah izo da ita idan kai abu don Allah ka sami ikhlasi idan kai yadda manzon Allah kai ka sami mutaba'a to al-ikhlasu wal mutaba'atu su ne tushen tafiya a lahira mai kyau za a ce ka yi don Allah kuma ka yi yadda manzon Allah ya ce ita domin mafi yawan mutane wani ba dan Allah yake yi ba ko da ku yayi akan sunna wani yana yi akan sunna ba dan Allah ba wani yana yi don Allah ba akan sunna ba wani ba akan sunna ba ko ba dan Allah ba waye ya tsira wanda ya don Allah bil ikhlas akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mutaba sannan na biyu da na uku da na uku da na hudu kada ka ga kankantan laifi kada ka rena laifi saboda kankantansa domin wani laifin zai zama shine dalilin halakarka kada ka wulakanta aikin alheri ko mai kankantarsa domin wani aikin alherin shi zai zama dalilin tsiranka in an ce ga aikin kirki ko mai kankantarsa in zaka iya ka tashi kai domin akwai mutumin da ya shiga aljanna saboda ya dauke abin da zai cuci mutane akan hanya kaga ba zo magana sallah ko azumi ko zakka ko haji ba ra'aytu ar-rajula yataqallabu fil jannati يتقلب في الجنة في شجرة قطعها على ظهر الطريق كانت تؤذي الناس يا دوكي abin da zai cuci mutane akan hanya sai gashi ya shiga aljanna la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an iyaku wa muhaqqaratu dhunub annabi yace na ja kunnanku ku daina wulakanta zunubi don wani zunubin da kake ganin sa dan kankani wanda zaka faɗa ko ka aikata sai zama dalilin halakarka so da kan an ce sabo ne kaga girman wanda ake wa saban in an ce da'a ce kaga girman wanda ake wa da'ar idan kana girmama laifi kana gudun sa kana girmama da'a kana yin ta to ta haka Allah zai kawo maka tsira da rahamarsa in kana yin abu don Allah akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an ce aikin kirki komai kankancin sa in zaka iya ka tashi kai shi yasa ya ce ittaqin nara walau bi shiqqi tamra ka tsare kanka da wuta koda da bayar da tsagin dabino wata rana dabino ne a hannunka kwaya daya zaka ga mai bukata ka tsaga shi ka bashi rabi sakamakon haka sai ka ganka aljanna ba a wulakanta aikin kirki walau an talqa aka ka bi wajhin tsarkin ko ka gamu da dan uwanka ka bude masa fuska kai masa murmushi tabassumuka fi wajhi akika sadaqa suraka al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fajr wasidq wal ikhlas wal ikhlas al ikhlas da Allah ta'ala ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wani malami yake cewa ahsanuhu akhlasuhu wa aswabuhu akhlasuhu wa aswabuhu shine ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba al khalis an yakuna lillahi wahda was sawab an yakuna ala sunnah shi sa wani malami yace al umma duk ta halaka duk al umma ta halaka sai masu ilimi sai ce masu ilimi duka sun halaka sai masu aiki da ilimin masu aiki da ilimin duk sun halaka sai wanda suka yi dan Allah masu yi dan Allah ma duka sun halaka sai wanda suka yi da manzo Allah ya koyar to shine fa sai ka sa rai in ka yadda manzo Allah ko kuma sai ka sa rai domin duk aikin da kake yi sai fa ka tsaya gaban Allah ya ce ka wuce inda matsalar take kenan kuma inda alherin yake ka tsaya gaban Allah ya ce wuce na yafe ma to daga nan ne za ka san cewa ka wuce amma dan a duniya malam ka dage kawai da addu'a ka dage da aiki annabi alaihi salatu ya ce Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinik ana Aisha tace kana yawan wannan addu'a tace zukatan mutane suna tsakanin yatsun da Allah subhanahu wataala yana jujuya su yadda ya ga dama yanzu nan sai a juya tunaninka sai ya koma wani guri daban Allah ya tsare mai kiyaye mu shi yasa Allah ta'ala al-ilmu wal yaqin wal qabul wal sidq wal ikhlas wal mahabba al mahabba san Allah da san manzon Allah da san addinin Allah dan an ce san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah kaso Allah kaso abinda Allah yake so me Allah yake so Allah yana son manzanninsa da annabawansa da mala'ikunsa da dukkan abin da Allah yake so ka so shi san Allah da san abin da Allah yake so shi sa annaba alaihi salatu wassalam ya ce salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman abu ukun Allah ya maka arzikinsu to ka samu zaƙin imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min masuwahuma ya zama yadda kake son Allah so mai tsananin da hatta kai kake bauta masa yadda kake son manzon Allah san manzon Allah da ya kai kake bin sa in ya ce ayi kai in ya ce a bari ka bari kake bin sa sau da kafa zahiri da batini inda ya tsaye da kai ka tsaya inda ya umarce ka kai wannan an samu soyayya kenan ta Allah da ta manzon sa ita soyayya Allah ita ce za ta kai ka ka bauta masa soyayya annabi kuma za ta kai ka ka bi shi yadda shari'a ta ce ka bi shi yadda shari'a ta ce ka girmama shi haka kai waɗannan matakan guda shida duk ka tsallake su da'atuhu fi ma amar tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma nahawa zajar wa ibadatu llahi bima shar'a wa an tuhibbahu aktsara min hubbil walidaini wan nas ajma'ina wa an tuhibba sunnatahu wa tunshiruha bainan nas waɗannan matakai shida so ake ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an annabi yace ayi ka tashi kai in yace a bari ka bari in ya bada labari ka gaskata ka bautawa Allah akan shari'arsa da style ɗinsa da abin da yazo da shi ka so shi fiye da yadda kake son kanka da matanka da ƴaƴanka da iyayenka da malamanka da duk duniya baki daya kai kishin sunnarsa kai kishin addininsa kai farin ciki da ɗaukakan musuluncinsa kai baƙin ciki da faɗuwar musuluncinsa din da ka ji an ce musulunci ya burin ƙasa ya ɗaukaka ka ji daɗi kai farin ciki a ranka addinin Allah ya samu ɗaukaka don ka sa wannan a ranka ka kai matakin mahabba sai ce waffaqaka Allahu lima ahabba wasu kan ƙara wal kufru bima yubadu min dunillah duk abin da ake bauta ba Allah ba ka watsar da shi ba zai cuce ka ba ba zai amfane ka ba ba zai baka ba ba zai hana ka ba bai da ikon kashe ka bai da ikon raya ka bai da ikon ɗaukaka ka bai da ikon ƙasƙanta ka bai da ikon gabatar da kai ko jinkirtar da kai ka fuskanci Allah ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin inna salati sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwa ta lillahi zan yi ta ga Allah ne kawai waya kifa inda amrihi wa nahyihi ka tsaya inda aka saka da inda aka hana ka idan waɗannan ya cusa a ranka a cikin ikhlasi zaka samu abu biyar a cikin mutaba'a wato abin attaqwa zaka samu abu biyar abinda za ka samu shine za ka samu san Allah ya zauna a zuciyarka ka ji ba abinda kake so irin san Allah girmama Allah da girmama dokar Allah da girmama umarnin Allah da girmama hannun Allah da girmama dokokin Allah duk abinda aka ce na Allah ne kana ganin sa da kima kana ganin sa da girma da kwadayin samun rahamar Allah da tsoron gamuwa da azabar Allah da bautawa Allah da ikhlasi sannan sai ya saka kuma ka haifi da abu biyar ya haifar maka da abu biyar shine in an ce ka yi imtisalin awamir awamir na Allah umarnin Allah sai ka tashi ka yi wanci nabin nawahi in an hana ka sai ka hannu wa shukuru ala ni'ima duk ni'imar da Allah ya maka sai ka ce ka gode wa shukuru ala ni'ima wannan yana cikin babban abin da jaraba da aka yi mana a shukuru ala ni'ima wa sabr ala masa'ib Allah ya baka ka ce ka gode ya hana ka kai hakuri ba kowa yake cin wannan jaraba ba wani an bashi sai ya kangare in an hana shi ya ta surutu yana zundan baki ba a masa daidai ba ba a bashi ba ko an bashi ma wani baya ganin abin da aka bashi gani yake an ba wani fiye da shi godiya da haƙuri ba kowa ke cin wannan jaraba ba sai muminin gaske shi sa ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min al mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan lah mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini mumini ne kadai zai samu ya ji cewa samun nan daga Allah ne ko da ya yi wani aiki aikin sababi ne na samun mutum da ya samu yanzu sai wa Allah godiya ana wa Allah godiya da zuciya ka cewa wannan abin daga Allah yake sana ana wa Allah godiya da baki ka ce Allah na gode sana ana wa Allah godiya aikace ka tashi ka sarrafa wannan abin da Allah ya baka wajen abin da zai ja maka yarda Allah kada Allah ya baka abin da ya baka na ilimi ko abin da ya baka na kuɗi ko abin da ya baka na mulki kamar da shi kuma dalilin saban Allah yanzu wani baya jin daɗin saban Allah sai lokacin da ya hau wata kujera ta mulki sai ya buɗe kafa ya ta sabawa Allah bai san kujerar za ta ƙare ba wani Allah ya bashi ilimi sai mai da ilimin hanyar saban Allah wani Allah ya bashi kuɗi sai mai da kuɗin hanyar saban Allah shi yasa mai godiya akan ni'ima 'yan kaɗan ne wala tajidu أكثرهم شاكرين وقليل من عبادي الشكور اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ba kowa ne Allah yake bashi ya tashi ya godiya a aikace ba wani ko bai iya haƙuri ba haƙurin duka da kalarsa guda uku haƙurin an sa ka kayi ka tashi kayi sai an yi haƙuri haƙurin an hana ka ka hannu sai ka yi haƙuri haƙurin an jarabce ka kana jin raɗaɗi na talauci ko raɗaɗi na ciwo ko raɗaɗi na haggamuwa da abin da ba ka so ko raɗaɗi na rabuwa da abin da kake so ko raɗaɗi na ba haka kake so rayuwa ta kasance ba lissafin ka ya rikice amma kai haƙuri ka karɓi wannan al'aqdarul mu'lima to ka ci jarabawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wa bashir sabirina allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah ta'ala ce huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahuddin shine Allah wanda ba wanda ya cancanci abota masa da gaskiya sai shi to ku bauta masa kuna masu tsarkake addini a gare shi huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada shine Allah wanda bai kamata ku bauta wa kowa ba in ba shi ba shi ya san menene a boye shi ya san menene a fili yanzu dan Allah wanda ya ji la ilaha illallah ai ya san me yake nufi ya san alkawari ne ya san aiki ne ya san kudirewa ne in ka ce la ilaha illallah ka kudire ta a zuciyarka in ka ce la ilaha illallah ka faɗe ta da bakinka in ka ce la ilaha illallah ka aikata ta a aikace a ga rayuwarka tana fassara la ilaha illallah a ga kasuwancinka yana fassara ka shiga ko ina da la ilaha illallah duk ofis din da ka shiga ka shiga da la ilaha illallah an ganka aga kai musulmi ne in an ganka aga kai na Allah ne siffofinka da halayenka da ɗabi'unka su nuna ka fahimci kalmar la ilaha illallah ka gane kalmar la ilaha illallah ka kudire kalmar la ilaha illallah ka furta kalmar la ilaha illallah kuma kana aiki da kalmar la ilaha illallah don baka aikata ta ba to kaga faɗarta kadai ba zai zama dalili ba sai ka aikata ta aikatawan kuma shine alkawarin da ka dauka a ciki ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah Muhammadur Rasulullah zamu bauta wa Allah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan ita ce gaba ta farko ta la ilaha illallah shine Allahu Allah la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci bauta sai shi akwai wanda ya cancanci bauta sewa sai Allah kenan idan mutum ce la ilaha illallah ya dau alƙawarin ba zai yi me ba ba zai bauta wa kowa ba sai Allah to me bauta bauta menene bautar da kace ba za ka wa kowa ba sai Allah al-ibadat ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina abinda ake kira ibada suna ne da ya tattaro duk wani aiki da Allah iyadda da shi kuma ike so a zahiri ake yin sa ko a baɗini ka ɗauki sallah a matsayin misali me ya ta'arifin sallah hiya aqwalun wa af'alun muftataha bitakbir muhtatama bitaslim idan ka shiga sallah duk gabanka gabaki ɗaya sallah suke kunnanka yana sallah hancinka yana sallah idanka yana sallah bakinka yana sallah abin nan wato idanka yana sallah hannayenka suna sallah zuciyarka tana sallah ƙababonka suna sallah saboda haka lokacin da kake motsa jikinka a ciki akwai niyya a cikin zuciyarka ita ma sallah take yi jin girman Allah ganin girman Allah da yana cikin sallah da kace Allahu akbar kai watsi da kowa ka aje kowa ka ce babu mai girma sai Allah haka ake shiga sallah kuma ka fita kace assalamu alaikum ka shiga da Allahu akbar ka fita da assalamu alaikum ka shiga da sunan Allah Allahu ka fita da sunan Allah assalamu kuma a cikin sallar karatun Qur'ani kake yi in kana tsaye in kai ruku'u fa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subhana rabbiyal azim سبحان ربي العظيم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشاء لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي وما استقل به قدماي لله رب العالمين in kai sujjada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إن كان أقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني إن كان التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي kaga sallah gaba ɗayanta da tsayuwa da ruku'u da ɗagowa da komawa da miƙewa duk bauta ce ga Allah subhanahu wata'ala muna fata mun fahimci ma'anan la ilaha illallah wanda shine gaba ta farko cikin gabobi guda goma da ayatul kursi take da shi sai alhayyul qayyum nan zamu tashi waye ake kiransa alhayyul qayyum rayayye wadatacce shi ya wadata kowa ko bai wadata ba sai da shi shi ya wadata amma kowa sai da shi zai wadata shi ya tsaya da kansa baya bukatar kowa baya bukatar komai amma komai da kowa yana da bukata a gurinsa duk mai bauta in ya daina bai cuce shi ba duk mai sabo in ya kara bai cuce shi ba bauta ba ta amfanarsa sabo baya cutarsa in duk duniya ta wa Allah ta waye ba zai cuci ba in duk duniya ta ba Allah ba ta kara masa komai ba in ya biya wa kowa bukatarsa kowa ya biya masa bukatarsa kama ka ɗauki allura ne ka tafi da teku ka zira ta a ciki ka ɗago wannan ɗan danshin da jike jikin allura shi ne bukatar kowa a duniya game da taskar Allah shi yasa alhayyi wa tawakkal ala alhayyi alladhi la yamut to zamu ji maganganun malamai akan wanne ne ismul lahi alazam shin alhayyu ne shi kadai ko sai an hada da alqayyum sannan ne aka samu alhayyul qayyum zamu ji maganganun ibn hajar asqalani a cikin fatahil bari mujalladi na 11 ya kawo mana maganganu 14 wajen laliban wanne ne ismul lahi alazam insha Allah darasin mu na gaba zamu ji waɗannan bayanai abinda muka faɗa daidai duk wanda kaji ya ce sai gari ya waye dama ko ina garin ya waye masa bashi da matsala yanzu mai mata ya yadda gari ya waye masa nan duk wanda kaji ya ce sai gari ya waye to shi ko ina garin ya waye bashi da matsala to mu ba za mu yadda gari ya waye a nan ba kar makalla muna da inda muke so gari ya waye mana Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuttuban harshe Allah ya yafe mana dangane ga ciyarwa da kamar na kwana goma ko na watan gaba ɗaya kuma ko za a iya ciyar da dafaffe ko sai ɗanye idan mutum ciyarwa ta kama shi maimakon azumi mun kasa masu larura azumi zuwa mutum ko kashi goma sha biyu akwai wanda zai ciyar kawai a bakacin azumin akwai wanda azumin zai rama akwai wanda ma malamai suka hada masa ciyarwar da azumin akwai wanda kuma aka dauke masa ciyarwar da azumin an dauke masa duka biyu to amma wanda ciyarwa ta hau kansa zai iya ba da dafaffe plate guda wanda zai koshi mutum kuma zai iya ba da danye mudu daya kagan ka ba mutum mudu daya zai ci ma shi ma ya ba wani so za a iya ba da danye za a iya bayar da dafaffe gwargwadon al'adar gurin da kuma abin da zai fiyewa wanda za a ba waɗin sauƙi da kuma wanda zai bayar ɗin shi ma ya fiye masa sauƙi cibalan na yi tsarki sai na ga wani kalan jini ya zo min ta yaya zan yi da sallah da azumi na mace ta riga ta yi tsarki a kwanakin da ta saba sai kuma wani abu ya fito tana ga jini ne ko ba jini ba ne kaga ai an riga an yi tsarki wannan abin an riga an wuce shi kuma sai ki ci gaba da sallaki in kina da wani kokwanto kuma ki tafi asibiti domin a tabbatar miki wannan abin da ya fito bayan jini shi ko menene malam na samu jinkirin aure sai mun kulla magana sai ya warware to malam me ya kamata in rinka yi ai ga azumi ya zo sawa'un kai namiji ne ka samu jinkirin aure ko ita ce mace ta samu jinkirin aure wani jinkirin kuma alheri ne dan ta yayyuwa kina addu'a ko kana addu'a iyayenka na maka addu'a sai kaga an shirya abu in ba gaskiya ba alheri sai ya ruguje kisa ka ce in zaka yi aure ka dau matakai uku al-istikharatu wal-istisharatu wat-tathabbutu al-istishara ka nemi ƙwararru wanda suka san zan yi aure wace irin mace ya kamata aura kaga kwararre zai baka shawara a wani lokaci kuma ya kamata in aure in na hada me da me wannan kwararre zai baka wannan shawara sai al-istikharatu ka je kuma kai sallah raka'a biyu ka ba Allah zabi zaka iya maimaita wannan istikhara har so uku inji malamai kai ta so uku akalla ka ba Allah zabi akan auren da kake son ka shiga nema akwai alheri akan wannan ko a wannan lokacin ko a wannan matar ko a wannan garin ko a wannan yanayin sannan a tasabbutu ka ba a hankali kada kai gaggawa atta'ani min Allah wal ajalatu min ash-shaytan al ajalatu min ash-shaytan sun ce ya inganta ko to da ka gaggawan ba a bukatar ta ka ba abin a hankali ta yayyuwa wanda ya fito din in mace ce ko wacce kake nema din idan namiji ne ba alheri shi sa kaga abin bai yi ba kana ta addu'a iyayenka na ma addu'a Allah kawo ta gari Allah kawo ta gari to sai kaga an fara neman aure har an kusa kaiwa sai abu ya lalace to ba ta garin bace to da ka kyautatawa Allah zato inda kana addu'a cewa har yanzu ba a zo kan wacce ta dace da kai ba ko ba a zo kan wanda ya dace da ke ba sai mu yi amfani da wannan wata lokacin da ake addu'a mu shigar da wannan bukata ta cewa wanda yake son ya aure yana bukatan Allah ya bashi mace ta gari Allah ya bashi mace ta garin wacce take son ta aure take son Allah ya bata miji na gari to Allah ya kawo miji na garin wasu lokacin in mata sun ce na garin nan na gari sai ka rasa anya wai me suke nufi da na gari na gari na cikin gari ko na gari mai gari ko kuma mai gari gari babbar riga ko na gargari ko na gari ko na cikin gari eh ko mai gari to kaga duk waɗannan uban kalman gari za ta ɗauki waɗannan uban da yawa to sai ga mutumin kirki ya fito wa mace da mutumin kirki ta ce malam ni dai na gari nake so ah to wannan fa na gari da gari ko kuma na cikin gari ko mai gari mun gane to Allah ya kawo na gari na cikin gari mai gari kuma mai sanye da gari gari malam menene haƙƙin macen da aka ɗaura mata aure kafin ta tare sai mijin ya rasu idan aka ɗaurawa mace aure sai mijin ya rasu na taɓa ganin wannan abin tausayi malam wala an yi soyayya an buga soyayya aka zo aka yi aure kuma dama iyayen yarinyar masu arziki ne iyayen mijin ma mai arzik masu arziki ne aka shirya walima samari aka yi ɗinkin shaddodi kala-kala ita ma ƙawayenta aka yi ɗinkin shaddodi kala-kala aka je aka samu gida aka yi masa fenti aka yi jere aka sa- ko kaya daga dubai aka kawo wasu daga turkiya aka kawo wasu daga china aka yi jere na garari aka kuma shirya angwaye suka je suka yi- suka yi- suka yi party amare suka yi party amarya aka ɗauke ta aka kai ta ta tare samari kuma aka ɗauki manyan motoci ana irin guje-gujen nan malam sai mota ta tuntsire da ango kuma a cikin motar angon ne kawai ya mutu can an kai amarya ɗaki ana ta Allah ya sanya alheri Allah ya kawo ƴaƴa Allah ya kawo ƙazantar ɗaki Allah ya kawo kaza an gama komai ango ya mutu kai in banda dai Allah shi yake daukar rai yake ce wannan ai an bashi kotu to ba dama za ja ajaluha lokaci yayi ba a jira shine suka kira ni suka ce mun ana kuka yanzu malam ya za yi nace to ita amarya yanzu abu za abu uku ne ya haukanta na farko mata aure ce mijinta ya mutu kaga wacce mata aure da mijinta ya mutu za ta yi me za ta yi takaba takaba za ta yi ta wata hudu da kwana goma sannan za ta ci gadonsa a matsayin ita matarsa ce za ta ci gadon wannan mijin sannan ba inda za ta ƙara fita ko ta yi kwalliya har sai waɗannan kwanaki wata hudu da kwana goma sun cika dama an ga akwai ma wani mai santa da ya addu'a to sai ya jira ta gama ta kaba ita wannan shi ne ƙa'ida so kasancewan beje ya tare da ita ba ba shi yake nufin ba matarsa ba ce ai kamar ana ɗaura aure ne sai ka saki matar ai kawai kaga abinda ba za ta yi ba shine ba za ta yi mai ba za na ka hatimul mu'minati sun matsallakatu muhunna min qabl an ta masuhunna fa malakum alaihinna min iddatin ta shi wannan saki ne Allah ya ce in ka auri mace mumina kuka auri mace mumina kuka sake ta kafin ku sadu da ita to kaga babu idda akanta amma idan mutuwa mijin yayi to kaga wannan ai ba saki bane miji ne da mata ɗaura aure sai mijin ya rasu kaga har yanzu tana nan a mata me zai fita ita daga wannan haƙƙin aure shine ta yi ta kaba na wata hudu da kwana goma da kuma mu'amala aure ta shiga tsakanin su in ta samu ciki to kaga wannan har zuwa lokacin da za ta haihu ne saboda haka abin da za ta kenan za ta yi idda kuma za a ba ta gado naira miliyan ɗaya daga alhaji muhammadu alin kumu ya ce wannan miliyan ɗaya a saka ta a cikin asusun marayu Allah ya biya masa dukkan bukatunsa na alheri dubu ɗaya da ɗari biyar daga wasu bayan Allah sai masu neman a shigar da su cikin addu'o'i akwai masu neman shiriyar 'ya'yansu Allah ya shiri 'ya'yan akwai masu jinya Allah ya ba su lafiya akwai wanda ya ce ina roƙon addu'a Allah ya bani jari to Allah ya baka jari mai albarka ya sa wa jarin naka albarka yaro na ya bata Allah ya bayyana shi to muna roƙon wannan yaro da ya bata Allah ya bayyana shi da sauran bukatu na jama'a duka muna roƙon Allah muna tawassali bi asma'il husna wasfatihil ulya Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri wanda suka rasu musulmi duka Allah ya ji kansu mu da muke da rai Allah ya samu yi rayuwa mai kyau Allah ya samu yi karshe mai kyau Allah ya samu cika da imani muna mika sakon ta'aziyya dama nayi a shashin mu na Sheikh Sa'id Hassan Jingir wanda lokacin da yake gabatar da tafsiri a wannan jiha lokacin da in nazo na kan kai masa ziyara mutum ne mai tawadu mai san ɗaliban ilimi wata ran ina zaune kawai sai ga ya bugo min waya yayi ta addu'a yayi ta addu'a ya ta karfafa mana zuciya muna fatan Allah ji kansa iyafe masa Allah ya masa gafara Allah ya sa ya huta Allah ya albarkaci bayansa ya albarkaci zuriyarsa Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi Allah kuma ya sa albarka zuriyarsa ta yi albarka a bayansa da sauran duk musulmi da Allah ya musu rasuwa a tsawon wannan lokaci muna roƙon Allah ya yafe musu ya sa su aljanna Allah kuma ya sa bayan su yayi albarka mu kuma da muke da rai Allah ya sa mu yi rayuwa mai kyau akan tafarki na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magabata na kwarai subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk